رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamu alaikum yan uwa musulmi. Muna gode ma Allah ta'ala madaukakin sarki da ya kama wannan lokaci mai tarin albarka da wannan rana mai tarin albarka. Ranan nawa ne ga watan shida ga wata ko? A shida ga watan tara shi ne Ramadan. Shida shida. Shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha nawa sha bakwai ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu muna fatan allah madaukin sarki ya ba mu ikon wannan karatu muna fatan allah madaukin sarki ya ba mu ikon aiki da wanda za mu karanta a tsoron ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna cikin suratul araf mun kwana aya ta ɗari da arba'in da takwas yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da tara alharam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم ولما سجد بأيديهم ورأوا أنهم فنلوا قالوا لئن أيام عرفنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عن رسالة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين فأنا magana akan mutanen da suka bauta wa ɗan maraƙi lokacin da Allah ya gane da su lalle sun yi hasara sai suka da kuma suna nadama ai Allah ya taimake su ma da suka yi nadama ne suka gane sun yi kuskure mutane za su yi laifi su gane sun yi laifi hatta ibu min zambi kamar la zamba lau mutum da ya laifi ya dawo ya tuba zai dawo kamar bai taba yi ba shine Allah ya ce wannan ma su kira fi aidihim yayin da aka sariyar da su aka hannuwansu ma'ana suka cije yatsunsu na damu ala ibadatihi suka yi nadama akan bautar dan malaki shine an sarya da su akan hannuwarsu ma'ana sun tiriya su sun yi nadama wara'ar kuma suka gane ai alimu suka gane lalle a nan karrallo lalle hakika sun fata biha da wata wannan dan malaki amma ba za wannan tuba ta su da gane cewa sun kuskure da gane cewa sun fata ba da rujuyi musa bayan dawa nan Musa daga mikati ya same su ya musu wa'azi shi ya same a aka kama shi aka addaba shi to nan ne kuma Allah ya gane su cewa lalle hakika sun halaka suka tuba ga kalmomin tuba da suka yi qalu suka ce ya Allah la in lam yarhamna rabbuna in ubangijin mu bai mana jin kai ba wa ya gafir lana kuma bai gafarta mana ba bil ya'i yarhamna wa ya gafir lana wata kuma illan tarhamna wa tagfir lana bi ma sun kira wani guda biyu kowanne yarhamna ko tarhamna tagfir lana ko ya gafir lana lalle ubangiji Allah in baka gafarta mana ba lana kunan na minal kafirin mun zama cikin tabago mun yi hasara Allah shi ke nasu da kama tuba da istighfari Allah ce wala ma da a mutu ila qaumi
ولما رأى موسى إلى قومه جلباتي وقال بئس ما طلبتوني من بعدي أتيت ويمسكوا عن قلوا وكم برأسيتي يجره إليه قال لي قال ابن أمي قوم ترابوني وكادوا يقتلونني فلا تهزي الندى ولا الظالمين annabi Musa wala ma raja Musa ila qaumihi ya Allah annabi Musa ya tsaya zuwa ga mutanen sa ga zamana sai ya zo yana mai fushi min jiya tun daga bangaren sai yana fushi da su shadidar huzun yana mai tsananin fushi arafa yana mai bakin ciki shadidar huzuni yana mai tsananin bakin ciki da wani al'amari da ya faru kai annabi Allah kana cikin su kawo mutane wa'azi a halakar da maƙiya suna gani su zaka lokaci kaɗan wani ya zaka ya lalatar da su ya juyar da su su bar hanya su lalace wani baƙin ciki Allah ta da Musa ya ce bi sama kalaftumuni lalle wannan halifanci da kuka yi man bayan bayana ya yi muni duk da wannan halifanci a yi bisa kilafu wannan halifanci nawa da ku da kuka ya yi muni ya yi muni min ba ni bayana khilafatukum hadhihi haythu asharakatum wannan khalifanci na kuka zo kai shirka da Allah yayi muni na ya baci ajiltu an rabbiku yanzu kun gaggauta lamarin ubangijin ku ne bayan kuna ganin yadda aka halakar da kafiri a yanzu da kuna ganin aka halakar da shi ba da dadewa ba kuma ku zo ku bi hanya irin ta wancan kafiri ku bar Allah annabi Musa yana rike da alluna a taura zai shi da ya baci wa alƙal alwa sai jefar da alluna sauran shi ya ɓaci alwahar taurata ya jefar da alluna na attaura galaban saboda hushi da rabbihi saboda Allah saboda hushi saboda Allah ai ya hushi an taba Allah shi ma an taba shi mumini yana hushi saboda an taba Allah galaban da rabbihi hushi saboda an taba Allah kaga da rabbihi bai ce ala rabbihi ba matakasar alluna a saura sai ta kakkare suka kakkare alluna daga nan wa akala bi ra'ataki sai zo kama kan dan uwansa annabi haruna bi sha'arihi ya kama gashinsa bi yamini da hannunsa na dama walihi ya tahu ya kama gemun zamuci annabi haruna mai tsawon gashi ne har kan kafadarsa kuma gemunsa har ga kirji Allah ba shi wadatar gashi ya kama hannun kansa da hannun dama ya kama gemarsa da shimali da hannun hagu ya murde kuma ya jirruhu ilai yana jawo shi yana jawo annabi haruna galaban saboda wuce yana jawo shi zuwa gare shi galaban saboda hushi wato mi yasa kai kai ne halifa ta kuma kai ma annabi Allah kamar ya yi wannan ta'adi kai bautan gumaka kana cikin su annabi Haruna da ma yayi magana sun nemi su kashe shi ma Allah ya ce yau na umma ya yau na ummi ya kai dan uwa ta bi kasar limimi yau na ummi wa fata ya ko yau na umma ya kai dan uwa ta arada ummi yana ne ya kai dan uwa ta yanzu cewa an baton uwa a ƙafar kalbi ya fi tausasawa ga annabi musa alaihi salam ga kowane mutum ko wata yamma ce haba dan uwa kuma kana gani haba a ce haba dan uba kai kuwa ba a baton uba ai ka gani ko me uwa ake a masaura ya yi ba da tausayi haba dan uwa ba mai gani allah dan uwa kai hankuri wannan sai kai tausayi ya kama ka ya ambaci uwa amma ba a ce dan uwa ba a bada ba tausayi a da inna alqawma lalle haqiqa alayhi wa haruna ce haba dan uwana lalle haqiqa mutanen nan inna alqawma waɗannan mutane istada'u ni sun rauna na ne sun rena ne sun maida ni mai rauni ba ta tsoro na ba ta shakka ta wa kadu sun kusanta ma ƙarabu sun kusanta lokacin da ce kar su yi sun kusanta ma ya ɓata nuna ni su kashe sai suka taso a kai na ce a'a ko yana koyi don haka wannan kuma ya za a yi nisan da su kashe ni kai kuma tsakke da wata zo kai wannan walakanci shi kuma annabi haruna shi ne wa annabi musa alaihi salam amma annabi musa ya yi haka ne saboda an taba allah kushin kushin an taba allah kuma annabi haruna kaga sai ai sai ya yi bayani za a gane cewa ai shi ba da laifi dan ya gane me ya laifin me ya bayanin annabi haruna fala tushmit bi ala kar ka faranta makiyarai game da ni. Kayan walakanci kuma ai da ya zafi can na halaye su sai mun ihu sun ki ka zo kuma ni ka walakantar da ni. Kaga za ka faranta musu rai. Eh? fala tushrik fala tufrih bi al'ada kar ka faranta makiya da bi game da wannan wulakanci da zaka yi wa bi ahala taka iya da wulakantar da kai ni wala ta ji alima da kawai zalimi kuma kar ka sa cikin mutane azzalimai ni ba bauta maraki ba bi ba da ijiri wato wajen bauta ta maraki ne ba aka su wajen kama su da laifi ni ba na ci haka ya za ka yi kuma ga masu laifi ni kuma kama ni sanai musa alaihi salam Musa kuma sai jikin sa ya sanyi miya ce.
أهلا بكلي وبكلي ولأتي وبكلي برحمتك وأنت الرحيم
Ala sai Musa ya kama addu'a shi dan wanda ya ce Rabbi ya Allah igfirni ma sana'atu bi aki ya Allah ka gafarta min wannan abu da ni wa dan uwana ka yafe min ubangiji Allahu akbar abin da ne masa din nan ban sani ba Allah ka yafe mu kaga ne annabi Haruna shi ma zai ji dadi wani aki dan uwana ma ka yafe mashi ka yafe ma ka yafe wa dan uwana a sharakahu ya sanya ya ci fi du'a ya san addu'a yarda Allah domin ya bashi hankali in ba haka ba annabi Haruna to shi me yayi bai da shi ba ya ce ya Allah dan uwana ma ka gafarta masa annabi Haruna ya ji dadi annabin Allah guda ya masa addu'a kaga shi annabin Allah ne amma yana ganin girma addu'ar annabin Allah dan uwan wa daf al-lisha ma ta tabihi kuma dan ya ije wancan wato faranta makiya da ya faranta musu rai yanzu kuma ya ije wancan farantawa ya rungumo shi ya masa addu'a shi da shi Allahu akbar wa adkhilna fi rahmatika ya Allah ka shigar da mu cikin rahmatka da ni da annabi Harun wa anta arhamur rahim ya Allah kai ne mafi tausayi masu tausayi kai ne mafi jin kan masu jin kai Allah ka yafe mana Allah ta'ala sai Allah ya ce
إن الذين اتخذوا العجل ضلالهم قلوا من ربهم وذلة من آيات الدنيا وكذلك نجزي الممتلين
irin wannan laifi wani ta aisun tuba amma Allah ya ce wannan istighfari ba shine karban tubansa ba innal ladzina takazul ijla ilahan lalle wa'annan ka gaya masu annabi Musa wa'annan suka riki dan maraki a matsayin Allah dan maraki kuma da shi Allah sai lalun garabun lalle azaba za ta same su min rabin daga ubangijinsu sai Allah ya masu azaba wa zillatun kuma sai kaskanci da walakanci ya same su yana ya ce duniya a cikin rayuwar duniya amma a dai lahira sai Allah ya masa walakanci a nan duniya fa uzibu ko ai masa azaba bil amri da aka yi umur aka umurce su bi katali anfusihim da ya kakkar sai Allah ya ce to yanzu sai sun yi tuba amma tabbatacce su tuba wanda duk suka yi wannan aiki su koma gefe iya yawa su duka su koma gefe sai su nemi ta kuba sami jan suka koma ta kuba suka fita yaƙi za su Allah ya saukar da duhu dare mai duhu ya ce ta ko yaƙi kan shi ne karɓar tuban maza ko yaƙi kan suka dinga yaƙi malam suka dinga yaƙar da cikin dare ba a ganin kowa dole ka samu takara ta zai tare uba uba zai tare kan zai tare ta wata ya zuba gama iya adadin da Allah ke so ya mutu sannan aka ce ku saurara da aka yi kusurwa ku. Eh, sannan kuma Allah ya ce wa birra alayhi zillatu kuma waɗannan in ka ga su har yanzu an buga masa ƙarƙanci a yi masu tambari na walaƙanci idan mai kyamata halala da kyama. Wannan tambari na walaƙanci har yanzu yana tare da Yahudawa kullum ka gana a taswaki. Kullum Allah ya tsine Allah ya tsine kullum Allah kawai waka zalika Allah ce haka ne kama da zai lahum kamar yadda muka saka masa da wannan walakanci fanni fanni na jazal muftariyin haka duk wanda suka tsago irin wannan suka jingina ga Allah haka za mu saka masa duk wanda ya kirkiro kalma ya ce ga wani mutum Allah ko wani abu Allah ko wani Allah sai Allah ya walakantar da shi ko ba ya zuwa ba duk masu da wannan gida sai Allah ya walakantar da shi wallazina amilu sayyi'at
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
inda rabbaka shine ko wallazina amilus sayyi'ati lalle wa'anda suka aikata munanan ayyuka sun matabu sannan suka tuba da uwana suka dawo ga barin mugun aiki suka tuba min ba da bayan mugun aiki wa amanu billahi suka yi imani da Allah inda rabbaka lalle ubangiji kamin ba da bayan ta bayan sun tuba daga furu da Allah ya gafarta musu rahimu mai kuma Allah ya kansu haka duk wanda ya mugun aiki ya tuba Allah ya yi masa التعلم من الذنب كما لا ذنب له duk wanda ya tuba daga laifi zai dawo a wanke shi kamar bai taɓa laifi ba Allah ka yafe mana ya sa ba abin da ya kamata yanzu lalle mu tsaya mu yi istighfari saboda wannan masibu da Allah ya jarabe mu da su istighfari shine maganin sa wannan ma sakata
ولما سكت عن موسى القلب أتذلل وهو في نوتتها هدى ورحمة للذين للذين هم برحمهم يذهبون
Sune yake sai zamba Yahudu. Wannan ba daga da Musa ga Zabu. Yayin da Annabi Musa ya natsu ga barin fushi fushi ya sake shi. Sai ya koma da mace ya jefar da alluna da sun kakkare. Sai ya koma a kaza rawa ya tattaro alluna kuma ya tara su. Allah ya alƙa waɗanda ya jefar da su. Allah kuma bai kama shi da laifi domin jefar da su da ya yi saboda ganin an taɓa Allah. Wafi ha a cikin wannan rubutu na wannan littafi da aka rubuta gudan akwai shirya daga barin fasata a taura. Wa rahamatan kuma akwai a wa rahamatan da rahama lil ladina hum ga waɗannan ya rahamu na suke yin tsoro ne ba zai ba ubangiji na. Sai a taura akwai shirya akwai rahama amma ga masu jin tsoron ubangiji na
وكتار مو وكتار موسى وكتار موسى قوم ثمانين رجلا لقاتلا فلما كذبوا رجبته قال أمن أجيدا لقده من قوله وإليه أدخلكنا بما فعل الصبح منا إن هي إلا بتهتبات جنوية من تياه وتهدي من تشاء أنت ولينا فتبرنا ولونا وأنت خير الغابرين الله أكبر
شكرا بايع هكا هيا بدأ الله لا خشيدس da Allah ta fi amai mota yanzu yadda za ka yi tun da wakatar su yi wannan tafargaza wanda ba su yi wannan ta'adin ba ka zaɓi mutum saba'in masu hankali ka fita da zuciya wajen miƙaci
يا رسول الله يا رسول الله محمد رسول الله لبيك رسول الله أخبر رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول يا رسول محمد رسول يا رسول محمد رسول يا رسول محمد رسول لا إله إلا الله يا رسول محمد رسول محمد رسول لا إله إلا الله يا رسول محمد رسول محمد رسول لا إله إلا الله يا رسول محمد رسول يا رسول لا إله إلا الله الرسول محمد الرسول علي يا رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا رسول الله يا رسول الله محمد رسول الله لا اله الا الله يا رسول محمد رسول محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول محمد رسول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول محمد رسول لا اله الا الله يا رسول محمد رسول محمد رسول لا اله الا الله لبيك رسول محمد رسول أمر رسول لا اله الا الله يا رسول محمد رسول يا رسول لا اله الا الله أمر رسول محمد رسول يا رسول لا اله الا الله أمر رسول محمد رسول
To, assalamu alaikum jama'a. Kala sai a yi hakuri an samu kwaikon wuta. Generation da kuma muke aiki da shi kazu don da za a yi igiyan ya tsinke. Kuma kamar yadda malam ya faɗa dama an zo gurin tsayuwa an zo ruku. Shi ne malam ya ce to za a yi addu'a sai gobe in Allah ya kai. mu. Eh insha Allah. Na? To, a yi salati ga annabi. Salati annabi goma. Salati annabi goma. a karanci kurciyu kafa ɗaya ɗai. Kurciyu kafa ɗaya ɗai. Wani huwa uku ga iyayenmu Allah gafarta mu. Huwa kafa uku. Iyayenmu Allah shiga su da rahama. Amin. Kara kuluwa kafa uku ga kawunan mu. Ina mu ta zo Allah ya samu cika da imani. Kara kuluwa Allah kafa uku. Kara kuluwa kafa uku. a fara a fara karanta lila bi kaba ɗai ɗai bana ba da waya za a ja gaba ɗai ɗai Fatiha da Izaja. Fatiha da Izaja, ko wanda bukatunsa Allah ya amsa. Ya yi sahibin gobe. Fatiha gaba daidai. Fatiha gaba daidai. An ware wancan kwanta nufin, ka ware mana iya nan bakin kwanta wanda muka karɓo sabon nan. Fatiha bi gaba daidai. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sayyidi Rasulullah. Amin. Amin. Amin.
Kara lafiya.